الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin tara ga watan rajab shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-askalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kuma mutum ne ana bin shi bashi kuma lokacin da zai biya bashi da ta zo ba
wai misali mace ce jinin al'ada ya ɗauke mata kafin hudowar alfijir kafin hudowar alfijir kake tambaya ko shi menene matsayin sallar isha da sallar magarba kamar yadda malamai suka yi bayani inda za ta samu gwargwadon raka'a biyar wato za ta samu raka'a wato hudu cikakka kenan bayan ta gama tsarki to ta tabbata cewa magarba da isha suna kanta bayan ta yi wanka ta gama gwargwadon lokaci kafin alfashir keto za ta samu raka'a hudu to wannan magarba da isha na kanta idan kwa ya kasance iya abin da za ta samu daga raka'a uku ne zuwa abin da yake raka'a ɗaya to a nan magariba ta faɗi iya abin da yake kanta shi ne sallar isha to haka za ka kiyasta a lokaci wanda yake na yini idan mace ta samu tsarki kafin rana ta fada bayan ta gama wanka za ta samu raka'a biyar kenan kafin rana ta fada to a da la'asar suna kanta idan kwa iya abin da za ta samu daga raka'a hudu ne zauwa raka'a daya kafin rana ta fada to azzafar ta fadi kenan iya abin da yake kanta sallah ta la'asar washin mutum ne lokacin zakayi kuma ana bin sa bashi bashi zai biya ko kuma zakka zai fitar da ita a nan abin da muke so mu gane in dai abin da yake kan mutum na bashi ya dirmiyar da abin da ke hannunsa gaba daya misali kai abin da ke hannunka miliyan biyu kuma ana bin ka bashin miliyan biyu da rabi ko miliyan uku ko kuma ya kasance abin da ake bin ka na bashi in har ka fitar da shi abin da ya rage abunka ba zai kai zakka ba misali kana da miliyan biyu da rabi a hannu kuma ana bin ka bashin miliyan ɗaya da rabi kaga idan ka fitar da bashin da ake binka miliyan ɗaya da rabi abin da ya rage a hannunka miliyan guda miliyan kuma ba ta kai ba zakka to a irin wannan yanayi zakka ta faɗi daga kan mutum amma zakka ta kuɗi sai dai in kana da wata ƙadara wanda inda za ka sayar da wannan kadara za ta iya biya ma bashin da yake kanka to wannan kadara sai ka buga ta a matsayin bashin da ake binka ko da baka tashi biyan wannan bashi ba kudaden da ke hannunka da kayan da ke hannunka kai musu kima gaba ɗaya ka fitar da zakka misali ana bin ka bashin miliyan guda kai kuma abin da yake hannunka da kudinka da kayanka waɗanda suke cikin shago ko wanda suke cikin mangaza da abin da ya kama da haka da ka jimilce sun kai miliyan biyu da rabi to a nan kuma gefe kana da wata kadara wanda za ta kai kimar miliyan guda wanda in ka saida ta tana iya biya maka wannan bashi to wannan kadara sai ka ɗauke ta ita ce matsayin kenan bashin da ake bunka. ko da baka tashi biyan wannan bashi kenan abin da yake hannunka gaba ɗaya wannan miliyan biyu da rabi dole za ka lissafa ka fitar mata da zakka in ku kenan baka da kadarar da za ta biya maka bashi to sai ka lissafa bashin nawa ake bunka ko da baka tashi biyan wannan bashi idan ka ware iya adadin abin da yake kanka na bashi abin da ya rage a hannunka in ya kai zakka dole ka fitar da zakka in bai kai zakka ba to kuma babu maganar zakka a kanka abinda muke so mu sani zakka ta kuɗi ita kaɗai ce bashi yake sarayar da ita amma abin da ya shafi zakka ta kayan gona ko zakka ta dabbobi wannan bashi baya sarayar da ita idan kai noma abin da ka samu in ya kai zakka ko bashin miliyan dubu ake bunka wannan bashi baya sarayar da wannan zakka ta kayan gona dole za ka fitar da haƙƙin Allah haka in dabbobi ne kake kiwo ko bashin miliyan nawa ake bunka in dai sun kai zakka dole za ka fitar musu da zakka kenan zakka ta kuɗi ita ce bashi yake sarayar da ita na'am wai idan mutum ya shiga masallaci ya zauna wato ya yi tahiyatul masjid ya zauna sai wani uzuri ya fitar da shi daga masallaci idan ya dawo sai ya sake tahiyatul masjid dole ne in dai ya dawo da nihin zama to sai ya sake tahiyatul masjid idan wani uzuri ya hudda shi misali ya tafi yayi wani dan sha'aninsa sannan ya dawo to sai ya sake yin tahiyatul masjid idan zai zauna saboda ita sababin abin da ke janyo ta shine shiga masallaci da nihin zama idan mutum ya fita daga cikin masallaci wannan za a wannan za a dauke shi a hukuncin ya fita daga cikin masallaci kenan wani uzuri ya fitar da shi amma idan ya dawo to baya halatta ya zauna sai ya maimaita yin tahiyatul masjid na'am
malam mutum yana iya biya kamar kusan ajiya da aka bashi
kudin ajiya kudin amana ne bai ya halatta ka taba su sai da izinin mai su idan ya baka izinin cewa in ka bukaci wani abu kana iya dauka in ka gama uzurinka ka maida wannan ba laifi bane amma matukar babu izinin mai su wannan bai ya dacewa bai ya halatta kudi ne na amana dole ka je ka ajiye su ka adana su kamar yadda aka baka ajiya har a kai lokacin da shi wanda ya baka ajiyar ya bukaci kayansa a takaice sai da izinin mai darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallah ta neman shayarwa a takaice kenan salatul istisqa idan aka ce alistisqa shine wato talabu sukuya ma'ana neman shayarwa min Allah azza wa jalla daga gun ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ita wannan sallah salatul istisqa hukuncinta sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da jama'a ta buƙaci shayarwa wannan akan sanar da shugaba cewa ga halin da jama'a suke ciki a nemi shayarwa abun ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala kamar yadda bayani ya gabata shi nau'in neman shayarwa kusan kala uku ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i na farko shine yin addu'a jama'a kowa ya yi addu'a da sunan cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shayar da bayansa ko kuma misali mutumin kwarai salihin bawa a nemi cewa wane kai mana addu'a Allah ya shayar da mu kamar yadda yin haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun kai masa kukan yanayin da suke ciki wato na fari suka nemi cewa manzon Allah ya yi addu'a Allah ya shayar da su manzon Allah yana cikin masallacinsa a zaune manzon Allah ya daga hannun shi ya yi addu'a don haka shi wannan nau'i na farko ba maganar cewa a fita bayan gari sanarwa za a yi ga yanayin da ake ciki jama'a kowa ya yi addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shayar da mu to haka jama'a a cikin sallolinsu na farilla da na nafilfili da sauransu mutum ya daga hannu ya yi addu'a sunan cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shayar da bayansa wannan shine nau'i na farko kenan don haka muka yi bayani a baya cewa fita bayan gari a tara jama'a malamai da sunan cewa za a yi addu'a ta neman shayarwa wannan ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai na aje a haɗu ne a yi addu'ar sannan a dawo wannan kwata-kwata ya saba ma sunna in addu'a ce za a yi tsantsarta to kowa a inda yake a gidan shi sai ya daga hannu ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala sannan nau'i na biyu shine fita zuwa bayan gari shine masallacin idi ma'ana inda ake sallatar sallar idi shugaba zai fita da jama'a idan an isa masallaci wato za a yi sallar raka'a biyu idan aka sallaci wannan sallar raka'a biyu sannan wato limami zai fuskanto jama'a ya yi huduba sai dai hudubar ta sha bamban da sauran hudubobi abinda zai yawaita a cikin wannan huduba shine yawaita istighfari da kankantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala da roƙonsa cewa ya shayar da bayansa sabani ga sauran hudubobi galibin abinda yake cikinsu shine galgadi ku yi kaza ko ku daina kaza amma ita kudu ba ta neman sha ta sallah ta neman shayarwa abinda ake yawaitawa a cikinta shine istighfar da addu'a wannan shine kenan nau'i na biyu in dai an fita bayan gari to iya abinda za a yi sallah za a yi ita kuma wannan fita ita ma tana da kaifiya kamar yadda hadisi na farko a baban wanda ma da ya zo mana da shi hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mutawadi'an mutabaddilan mutakhashi'an mutarassilan mutadarri'a yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wato zuwa masallacin idi kenan daga nan cikin garin madina manzon allah ya fita domin je masallacin idi masallacin idin safa yana nan gaban masallacin sa ba a nesa da yake tsakanin duka baya wuce zira'i dari kenan metar hamsin maza Allah ya fita zuwa wannan masallacin idi mutawadi'an wato yana mai kaskanta kai ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala mutabazzilan maza Allah yana mai yada kansa me ake nihi da at-tabazzul shine nisantar kayan ado ma'ana tufafin da ya sa ba tufafi bane ba wanda yake na ado sannan sifa ta uku mutakhashi'an wato manzon Allah yana mai kaskanta kansa ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana yana mai kudirce da khushu'i idan aka ce at-takhashu shine zuciya ta saduda mutum yayi nadama sannan kuma gabbansa wato su nuna ya zamanto da ido da sauran gabbai ya zamanto ko ina wato ya yi nadama shine ake kira da attakhashu sannan hatta da muryar mutum zai kashe muryarsa sai ya ce mutarassilan wato yana mai tafiya sannu-sannu sifa ta hudu kenan at-tarassul shine at-ta'anni fil mashi ma'ana yin tafiya a sannu-sannu mutadarri'an wato yana mai kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala yana mai roƙonsa idan aka ce at-tadarru shine kaskanta kai a wajen roƙon ubangiji subhanahu wata'ala to haka ake buƙatar in za a fita kenan kowa ya siffanta da waɗannan sifofi biyar wato da abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda wato ya ambata mana a wannan hadisi shine ya ce fasalla raka'atayn da manzon allah ya fita zuwa masallacin idi sai ya sallaci raka'a biyu kama yusalli fil idi kamar yadda yake sallatar sallar idi don haka ita sallah ta neman shayarwa ta bangaren sifa da kaifiya ba ta da bambanci da sallar idi raka'a biyu ce sannan a raka'a ta farko har takabiratul ihram za a yi kabbara bakwai sannan a raka'a ta biyu har kabbara wadda take ta tsayuwa za a yi kabbara shida shine yace kama yusalli fil idi kamar yanda yake sallatar idi sai yace lam yakhutub khutbatakum hadhihi amma bai yi ba khutba irin wannan khutba ta ku da kuka sani kenan khutbar da yi ta sha bamban da irin khutbar da kuke yi a yau kenan khutbar da yi iya abin da ya yawaita a ciki shine istighfari da addu'a da haka wannan shine nau'i na biyu daga cikin nau'ikan kenan neman shayarwa kenan shine a fita masallacin idi a je a yi sallah limami ya yi kudu ba ya yi ta addu'a sannan in an gama kenan jama'a kowa ya tafi ya shiga sha'aninsa wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau'i na biyu nau'i na uku kwa insha Allah kenan zamu ganshi a cikin darasin mu na yau sannan hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin aisha allah ikara mata yadda ke faɗa cewa jama'a sun kai kukan tsayawar wato ruwan sama zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun kai masa kukan cewa ruwan sama ya kafe ma'ana ya tsaya a lokacin na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa a zo masa da wani mimbari aka ajiye masa a nan masallacin idi sai ya ce fawobi alahu bil musalla aka aje masa shi a masallacin idi wa wa'adan nasa yawman yakhrujuna fihi maza Allah ya ma jama'a alƙawalin wata rana yace gaba ɗayan jama'a su fita don haka a nan muka ce shugaba ake faɗa ma ya sanar da jama'a cewa rana kaza su fito masallacin idi domin a yi sallah kamar yadda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kai masa kukan jama'a ya ma alkawari cewa rana kaza a fita zuwa masallacin idi fakara jahina bada hajibu shams manzon Allah ya fita zuwa masallacin idi lokacin da wato wanjin rana ya bayyana idan aka ce hajibu shams shine haskenta wanda take watsawa a lokacin hudowarta wannan gaba tana tabbatar mana ita sallah ta neman shayarwa da safe ake fita lokacin wallaha kamar yadda aka saba kenan ita ba a fita da yamma ko kuma da rana tsakiya a da sassafe ake fita a ce ai kamar yadda anan ya ce fakharaja hina bada hajibu shams zan Allah ya fita a lokacin da wato wanjin rana ya bayyana faqa'ada alal minbar manzon Allah ya hau kan minbarin فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله فزان الله يكبر yayi godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ba ita ce ya gabatar a nan akan sallah don haka ita salatul istisqa yana halatta a gabatar da hudubar ko kuma a jinkirta ta kamar yadda anan ya gabatar da hudubar akan sallah thumma qala wato sannan sai manzan sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin kudubar tasa ya ce innakum shakautum jadba diyarikum ya ce ya ku jama'a tabbas ya ce kun kawo kukan cewa gidajenku sun yi fari ma'ana garinku ya yi fari ruwa ya tsaya wa kada amarakumullahu an tad'u tabbas ubangijinku ya umarce ku cewa ku roƙe shi Allah ya yi umarnin cewa bayansa su roƙe shi wa wa'ada kum an yastajiba lakum kuma ya muku alƙawalin karɓa muku in dai kun roƙe shi to yayi alƙawalin zai karɓa muku kamar yadda yake faɗa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kamar yadda kuma ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun don haka anan manzon Allah yace tabbas ubangijinku ya umarce ku cewa ku roke shi kuma ya muku alƙawalin karba muku thumma qala sannan manzon Allah sai yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dukkan godiya ko kuma dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah ubangijin halittu mai gamammiyar rahama a nan duniya wadda ta haɗa mominai ta haɗa kafirai arrahim mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama wadda ba ta shafar kowa in ba mominai ba maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako ranar sakamako ita ce ranar kiyama ranar kiyama ba wanda yake da ta cewa babu mai yanke hukunci face ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce la ilaha illallahu ya fa'alu ma yuri ya ce babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face allan da ke aikata iya abin da yake ne sai ce allahumma anta allahu ya ce ya allah kai kai ne allah la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face kai antal ganiyu kai ne mawadaci ko kuma ka ce an talganiyu kai ne mai matukar wadata wadatar da ba ta da farko ba ta da karshe kuma wadda ba ta tawaya wa nahanul fuqara mu mu ne talakawa mabukata kamar yadda yace wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara kamar yadda ya faɗa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah haka yace an talganiyu kai kai ne mawadaci mai matukar wadata wani hannun fukara mu ne talakawa mabukata an zila alaina algaisa ya Allah ka saukar mana da ruwa algais a nan abin da ake nufi shine ruwa kamar yadda ya ce wa huwa allazi yunazzilu algaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa alwaliyul hamid kamar yadda ya faɗa ka masali gaisin a ajabal kufara nabatu shine yace anzil alaina algaisa yace ya Allah ka saukar mana da ruwa waje alma an zalta alaina kuwatan wa balagan ilahi ya ce ya Allah ka maida ruwan da ka saukar mana ya zamanto ƙarfi ne da kuzari gare mu wa balagan ilahi kuma ya zamanto wato guziri ne gare mu ilahi wato izuwa lokacin da ka kayyade kenan shine ya ce wa balagan ilahi ya zamanto kuma guziri ne wanda yake mai isar da mu ilahi izuwa lokacin da ka kayyade mana sun marafa a yadaihi a lokacin nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ɗaga hannuwansa falam ya zal hatta ru'ya bayadu ibdaihi bai gushe ba game da ɗaga hannuwansa da ya yi har sai da ya kai ana ganin farin hamatar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda tsabar ɗaga hannuwa sama sai da ya kai ana ganin farin hamatarsa ثم حول إلى الناس ظهره sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo ma jama'a bayansa ya juya ma jama'a bayansa kenan ya kalli alkibla maimakon da yana mai fuskantar jama'a lokacin da ya wannan huduba ya yi addu'a sannan sai ya juya ma jama'a baya kenan ya fuskanci alkibla wa qalaba rida'ahu manzon Allah ya juya mayafinsa wa huwa rafi'un yadayhi kuma halin yana mai daga hannuwansa da yana ta addu'a ثم أقبل على الناس sannan sai ya fuskanto jama'a wa nazala ya sauko daga kan wannan mimbari wa salla raka'ataini manzon Allah ya sallaci raka'a biyu kaga anan kenan ya gabatar da wannan khutba akan sallah dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin gabatar da ita khutba ta sallah ta neman shayarwa akan wato ita sallah fa ansha Allahu sahabatan take yanke ubangiji subhanahu wata'ala sai ya farar da wani girgije fara'adat wannan girgije yayi cida wa barakat yayi walqiya thumma amtarat wato sannan sai yayi ruwa Allah ya karɓi addu'ar manzansa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganansa a cikin sahihu Abi Dawud wannan kenan yana ƙara tabbatar mana wannan sifa ta farko kenan in har an nau'i na farko in har an fita bayan gari to iya abin da za a yi sallah za a yi sannan sai malam ya zo da hadisin cewa wa qissatu tahwili fi sahihi min hadisi Abdullahi bin Zaid wato kissa ta juya mayafi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yi yana cikin sahihul bukhari riwaya ta abdullahi ibn zaid a cikin hadisin sai ce fatawajjaha ilal kiblati yad'u manzan Allah sai ya juya ma jama'a baya ya fuskanci alƙibla yana addu'a kuma salla raka'ataini jahara fihima bil qira'a manzan Allah sannan ya sallaci raka'a biyu kuma ya bayyanar da karatu a cikinsa kamar yadda sallar idi bayyanar da karatu ake a cikinta haka ita ma salatu listisika shine a nan kenan nassi ne a bayyane wanda ya nuna mana karatun a bayyane ake yin shi ba a ɓoye ba sannan kuma wannan yana nuna mana in zai yi addu'ar kenan sai ya juya ya fuskanci alkibla kamar yadda aka shar'anta mana fuskantar alkibla idan za mu yi sallah to haka sunna ce mustahabba idan mutum zai yi addu'a ya fuskanci alkibla don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi addu'ar sai ya fuskanci alkibla ya daga hannunsa ya yi addu'a ya yi addu'a sannan kuma ya juya mayafinsa shi ne sai ya ce waliddara kudini min mursali abi ja'far ibn al-bakir wa hawwala rida'ahu li yatahawwala al-qahab wato na ga al'imamu dara kudini riwaya a cikin littafinsa a sunan hadisi ne mursal riwayar abu ja'far al-bakir abu ja'far al-bakir wato tabi'i ne in aka ce mursal hadisi wanda kenan tabi'i zai ɗaukaka danganansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawwala rida'ahu li yatahawwala al-qahab wato manzon Allah ya juya mayafinsa wato domin farin ya canza kenan ya koma wato ni'ima da yalwa wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da juya wannan mayafi duk da cewa hadisi ne mursal to ya fi dukkan wani hashashe da duk wani zato da wani zai yi game da cewa ga hikimar da ta sa manzon Allah ya juya mayafin shi yasa malam ya zo da wannan hadisi kenan hikimar da ta sa manzon Allah ya juya mayafin ara shi ne kenan yana fatan cewa tamkar yadda ya juya wannan mayafin tsananin da ake ciki yanayin da ake ciki na fari Allah ya juya shi ya koma kenan yanayi wanda yake na yalwa shine hikimar shine yace wa hawwala rida'ahu wazan Allah ya juya mayafinsa li yatahawwala al-qahab wato domin shi farin ya juya kenan ya koma yalwa za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يجيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم اجثنا اللهم أجثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه wato daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle wani mutum a ranar Juma'a ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kofar da ya shigo masallacin kamar yadda yake cikin wata riwaya ita ce kofar da ake kiranta babu jibril wanda tana gab da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nan wato shi wannan mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qa'imun yahqu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye akan mimbarinsa yana khutba lafazin wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yakhutub jumla ce haliya kenan shi wannan bawan Allah da ya shigo masallaci ya shigo halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kan mimbari yana tsaye yana khutba da ya shigo sai da ya koma can ya fuskanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi gaba da gaba da shi wannan yana nuna mana ladabin in za ka ma mutum magana ya kamata ka fuskanto shi in za ka faɗa masa wani abu ya kamata mai mahimmanci kenan ya zamanto kayi gaba da gaba da shi shine anan sai da ya fuskanto manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙala sai ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah halakatil amwalu ya ce ya rasulallahi dukiyoyi duk sun hallaka me yake nihi da dukiyoyi duk sun hallaka ma'ana shibka ta bushe dabobi duk sun mutu saboda tsabar kishirwa shi ne ya ce halakatil amwalu ya ce ya rasulallahi dukiyoyi sun hallaka wankaba ake subulu ya ce hanyoyi duk sun yanki ma'ana duk wasu fatake ayari masu kai kawo duk babu su komai ya tsaya shine yake nihi da wanƙada a ce su domin fari sababi ne wanda yake na datsewar hanyoyi duk wani kai kawo inda ana cikin yanayi na yunwa to yana kankanta a cikin jama'a shine ya ce wanƙafa a ce su ya ce hanyoyi duk sun datse babu wani kai kawo a wannan gaba za mu iya fa'idantar halaccin wato mutum ya ambata wasu abubuwa waɗanda suke na kunci da suka same shi in dai ba da nihin kai kukan Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayansa wato da nuna kashin hakuri da raki an gane ko ba laifi ba ne abu ne wanda yake na halak mutum ya ambata wasu abubuwa da suka same shi na bala'i da musiba kamar abu kaza ya same ni abu kaza ya same ni in dai ba nuna kashin hakuri ba ne da raki da kai kukan ubangiji subhanahu wata'ala to ba laifi mutum yana iya ambatawa kamar yadda anan ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakatil amwalu wan qata'ati subul yace dukiyoyi sun halaka kaga wannan wani bala'i ne wanda yake na musamman sannan yace wan qata'ati subul yace hanyoyi duk sun datse babu wani kai kawo sai yace fadullaha azza wa jalla yugisuna ya ce ya rasulallahi roƙa mana Allah wato ya taimaka mana ya agaza mana lafazin yugi suna an ciro shi ne daga al'igafa in aka ce al'igafa shine al'inƙazu min alhala wato tsamayar da abu daga cikin hallaka shine ake kira da al'igafa da haka ubangiji ta'ala ku shi ke tsamayar da bayansa daga cikin duk wata hallaka idan suka samu kawunan shine anan yace fadullaha azza wa jalla yugisuna roƙa mana Allah mai girma da ɗaukaka yugisuna wato ya cece mu ma'ana ya yaye mana wannan bala'i farafa a yadaihi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya daga hannuwansa sama thumma qala sannan manzo Allah sai ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna sai da manzan Allah ya maimaita su uku kamar yadda yake cikin wata riwaya Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna manzan Allah ya maimaita su uku yace ya Allah ka agaza mana ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ma'ana ka ka tsaka yaye mana wannan tsanani da muke ciki shine ma'anar addu'ar kenan ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ma'ana ka yaye mana wannan tsanani da muke ciki sai da manzan Allah ya maimaita su uku wannan kuma ladabi ne daga cikin ladabba na addu'a ka maimaita a kaɗan su uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana addu'a yakan maimaita su uku sai addu'ar da ta zo ba tare da maimaitawa wanda yakan iya kayyadewa cewa mutum ya faɗa su ɗaya a wata riwaya abinda manzon Allah ya faɗa cewa Allahumma Allahumma maskina Allahumma maskina Allahumma maskina ya Allah shayar da mu ya Allah shayar da mu ya Allah shayar da mu sai da manzon Allah ya maimaita su shine malam yace fa zakara al haditha wato Anas ya ambata hadisin wa fihi du'a bi imsakiha a cikin hadisin wato akwai bayani game da addu'a da manzon Allah ya cewa Allah ya tsida ruwan ma'ana Allah ya tsida wannan ruwa me ake nihi da tsedawa ba ya tseda shi kwata-kwata ya maida shi bayan gari kamar yadda hadisin wato yana cikin sahihu muslim hadisi ne muttafaqun alaihi amma lafazin da yake cikin sahihu muslim a lokacin da shi wannan sahabi ya shigo cikin masallaci ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa iya kukan da ya kawo na cewa dukiyoyi sun hallaka hanyoyi sun datse ya rasulallahi roƙa mana Allah ya shayar da mu Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannuwansa yayi wannan addu'a Anas yake cewa fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'a yace wallahi yace a sama yace ba ma ganin yace wani yanki na girgije ko wani gajimare yace babu sama a wartsake take babu komai a lokacin nan yace wa ma bainana wa bainas sala min baitin wala darin ya ce tsakaninmu da wani dutse daga cikin duwatsun madina shine jabalus sala ya ce babu wani gida ko wani ɗaki wanda ke kare mu ba ma hango dutsen babu wani abu da yake kare mu tsakaninmu da dutsen muna hango shi shine sai ya ce fafala atmin wara'ihi sahabatu mislat turs ya ce sai ga wani girgije kawai daga bayan dutsen ya taso ya ce yanda ka san garkuwa haka yake ko kuma ka ce wato yadda ka san kamar faifai haka girgijen yake sai ya taso daga bayan dutse shi ne ya ce falon mata wasadatis sama'a lokacin da girgijen ya kai tsakiyar sama wato sai girgijen ya watsu da ya watsu ya ringa hawan juna wato kai tsaye kawai girgije sai ya ci da sai ruwa yake ci kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sauka daga kan mimbari ya gama ba wato ruwa ya kece a birnin madina anas yake cewa fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan yace wallahi tsawon sati guda yace bamu gaba rana da idan sama kawai ta lullube tsawon sati guda ruwa yake a birnin madina tun daga wannan jumu'ar har aka kai jumu'a ta gaba sati guda yace ana ruwa yace thumma dakala rajulun min zalikal babi fil jumu'a al muqbila a jumu'a ta gaba sai ga wani mutum ya shigo kuma ta wannan kofa hannu ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhutub halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan mimbarin sa yana huduba a jumu'a ta gaba sai ga maka wani mutum ya shigo ta wannan kofa fastaqbalahu ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullahi halakati la amwalu wa qata'ati subul fad'u Allah yumsikuha anna yace ya rasulullahi ai ruwa di ya halaka dukiya komai ya tsaya yace ya rasulullahi roƙa mana Allah ya rike mana ya tseda mana wannan ruwa ya dawo kuma yace ruwa yayi yawa komai ya tsaya anas yake cewa farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dai take yanke manzon Allah ya daga hannuwansa sama sun maƙada sannan sai ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa zirabi wa buduni la'audiya wa manabiti sha'ar ya ce ya Allah ka saukar da wannan ruwa gefenmu ya Allah kar ka saukar da shi a kanmu ya Allah ka saukar da wannan ruwa akan tsaunuka da duwatsu da kwaruruwa wato da gindin itace ya Allah ka mai da ruwan can Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa take yanke ruwa sai ya tsaya cak a cikin birnin Madina Madina ta wartsake yace sai a lokacin nan muka ga rana tsawon sati guda yace gaba ɗayan cikin birnin Madina daidai da ɗigo ɗaya na ruwa baya sauka amma duk gefen Madina kuma ruwa ake wato sharik ibn abdullah alqadi yake cewa wato sai na tambayi anas dan malik na ce masa wai shin wannan mutumin na farko shine hannu ya dawo ya ce ruwa ya yi yawa a roƙi allah ya tsayar da ruwa ko kuma wani mutum ne na daban anas ya ce la'adar ya ce wallahi ni ma dai ban sani ba na farkon shine ya dawo ko kuma wani mutum ne hannu na daban to shine a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi a nan wanda yana nuna mana nau'i na uku daga cikin nau'ika na neman shayarwa shine kenan limammai a cikin huduba akan mimbari su yi addu'a cewa Allah ya shayar da bayinsa kuma babu wata addu'a da za su yi sama da wannan addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ko Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina sannan bugu da ƙari kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin zance tare da limami idan yana cikin huduba an gane ko kamar yadda shi wannan ya zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kukan da ake ciki manzan Allah ya karɓi kukansa manzan Allah kai tsaye daga hannu ya yi addu'a kamar yadda bayani ya gabata a cikin babu salatul juma'a mutumin da ya shigo masallaci a ranar juma'a ya zauna ba tare da yayi tahiyatul masjid maza Allah ya ce masa kayi raka'a bi kayi tahiyatul masjid ya ce ban yi ba maza Allah ya ce masa tashi kai kai tsaye tashi yayi wannan yana nuna mana in har magana ta kama mai muhimmanci to ba laifi kenan akan iya ma limami a ranar juma'a lokacin yana cikin huduba kamar yadda anan wannan sahabi ya shigo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da jama'a suke ciki sannan bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin ɗaga hannu a wajen addu'a ɗaga hannu a wajen addu'a sababi ne daga cikin sabubba na samun karɓuwarta kamar yadda hadisi na cikin sunani abi dawud hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ubangiji ta'ala mai karamci ne kuma mai matukar kunya ne kunya wadda ta dace da girmansa ubangiji ta'ala yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwa ya roƙe shi ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba don haka daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir hadisi ne mutawatir sahabban da suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka yi bayani sama da sahabi ɗari suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa a wajen addu'a don haka al-Imam Nawawi a cikin littafin sa al-Majmu ya koro waɗannan hadisai masu yawa wanda wurare daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannunsa a wajen addu'a don haka anan sai ya ce farafa a yadaihi manzon Allah sai ya daga hannuwansa sannan wannan kuma yana nuna mana a sallah a addu'a ta neman shayarwa a cikin huduba idan limami yana yi to anan ne ake daga hannu amma duk wasu addu'o'i da zai yi a cikin huduba ba maganar daga hannu ba maganar shi ya daga hannu ko su jama'a su daga hannu wannan bai taso ba wannan sai ka lissafa shi yana daga cikin bid'o'i na sallar juma'a amma in addu'a ce zai yi ta neman shayarwa yana cikin huduba to a lokacin nan an sunnanta masa ya daga hannunsa sama kamar yadda a nan anas ya ce farafa a yadaihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannuwansa sannan kuma bugo da ƙari wannan hadisi wato shine dalili akan nau'i ɗaya daga cikin nau'ika uku na tawassuli wanda ya halatta a shari'ance idan aka ce tawassul shine kama kafa mutum ya kama kafa da wani abu domin ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya biya masa bukatarsa wanda Allah ya mana umarni game da yin tawassuli a faɗarsa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun a cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku tsara dokokin ubangijinku wabtagu ilaihi alwasila ku nemi kusaci zuwa ga ubangiji ta wace hanya ake samun kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata abin da yake so yake yarda da shi an gane ko ayyuka na gari kenan su ne iya abin da ke kusantar da bawa da ubangiji subhanahu wata'ala to don haka nau'i na farko daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya tabbata a shari'a shine mutum ya kama kafa da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa maɗaukaka misali kai ne kake da wata bukata a gun Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka tsaya ka ɗau suna daga cikin sunayen Allah ko wata sifa daga cikin sifofinsa wanda ya dace da bukatarka sai ka kirayi Allah da wannan suna ka kai kukanka cewa ya kana da bukatar kaza Allah ya biya maka yanzu misali mutumin da yake neman cewa Allah ya gafarta masa kurakuransa wani suna ya kamata ya ɗauka sai ya ɗauki sunan Allah ar-Rahman ko ar-Rahim ko kuma al-Ghafur ko at-Tawwab kamar misali ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-Rahmanur Rahim an taghfira li wa tarhamani ya Allah ina roƙonka domin kai ne ar-Rahman kuma kai ne ar-Rahim ya Allah ina roƙonka ka gafarta min ya Allah ka ji kaina misali gafara kake nema sai ka ɗau sunan Allah al-Ghafur ko ka ɗau sunan shi al-Ghaffar ko ka ɗau sunan shi at-Tawwab sai ka ɗau ya Ghafur igfirli zunubi jami'an ya Ghafur igfirli jami'an zunubi jami'an ya mai matukar gafara ka gafarta min zunubai na gaba ɗaya misali arziki kake nema sai ka ɗau sunan Allah ar-Razzaq ka ce ya razzaku arzuquni rizqan halalan tayyiba ya razzaku arzuquni rizqan halalan tayyiba ya mai matukar azurtawa ka azurta ni arziki na halal misali wadata kake nema sai ka dau sunan Allah algani ya ganiyu agnini bi halalika an harami ya ganiyu agnini bi halalika an harami ya mai matukar wadata ka wadatar da ni da halaliyar ka game da barin abin da yake haramun dinka misali kyautar da kake nema Allah ya baka sai ka ɗau sunan Allah al-Wahhab mai matukar kyauta ya Wahhab habli min ladunka zurriyatan tayyiba ko kuma ya Wahhab habli zurriyatan tayyiba ko kuma ya Wahhab habli waladan salihan ya mai matukar kyauta imin kyautar ɗa wanda yake nagari ya mai matukar kyauta ka bani kyautar ɗa nagari lafiya kake nema sai ka ɗauki sunan Allah a shafi an gane to haka za ka diba kenan daga cikin sunayen Allah sunan da ya dace da buƙatar ka sai ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ka kama kafa da wannan suna ko sifa daga cikin sifofinsa misali ilimi kake nema sai ka ɗau sunan Allah al-alim ya alimu allimni ilman nafi'an ya alimu allimni ilman nafi'an ya mai matukar sani ka sanar da ni ilimi mai amfani dalili akan wannan nau'i shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da fadarsa qul Allah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna waɗannan ayoyin su ne dalili akan yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa daga cikin sifofinsa nau'i na biyu shine yin tawassuli da aiki nagari wanda ka tabbata wannan aiki ka aikata shi ne tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala in aka ce aiki nagari shine wanda ya kunshi al'amurra guda biyu aikin da aka yi dan Allah kuma an yi shi akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali kai ne kai sadaka da kyakkyawar niyya ko kai wata da'a ga mahaifanka ko kai wata ziyara saboda Allah ko kai wata sallah ta nafila ko kai wani azumi na nafila ko ka yanka dabba ta kanas saboda Allah da abin da yayi kama da haka to anan zaka iya tawassuli da wannan aiki na gari da kai akan neman wata biyan bukatarka ka ka ce ya Allah ina roƙonka domin abu kaza da na aikata ya Allah ka biya mun bukatata ya Allah saboda ziyarar da na yi sadar da zumunta da na yi saboda kai ya Allah ka biya mun bukatata ko ya Allah domin azumi kaza da na yi na nafila ya Allah ka biya mun bukatata ko kuma ya Allah domin wannan yanka da na yi ya Allah ka biya mun bukatata dalili akan haka shine hadisin da yake cikin sahihain al-bukhari wa muslim hadisin mutum uku wanda suna cikin tafiya wato sun shiga wato girgije ya taso a wata riwaya cewa dare ne ya ruhu suna neman mafaka inda za su shiga su kwanta su yi bacci sai suka ga kogon wani dutse sai suka shige suna shiga kai tsaye kawai sai wani katon dutse daga saman dutse sai ya faɗo sai ya tushe bakin kogon suka ga hallaka ido da ido domin bayan da za a yi su iya ture wannan dutse su fito junansu sai ya faɗa ga juna cewa innahu la yunjikum min hadhihi sakra illa an tad'u Allah azza wa jalla bi salihi a'malikum aw kama qala junansu ya faɗa suka ce babu abin da zai tsiratar da ku daga cikin wannan yanayi na hallaka sai idan kun roƙi ubangijinku da kyawawan ayyukanku na farko ya tashi ya ce ya Allah ina da mahaifa waɗanda suke dattawa ni nake ba su ci nake ba su sha wata rana neman ciyawa ya yi nisa da ni ban dawo ba sai da dare yayi da na dawo na tatso madara kamar yadda na saba na kan tatso na ba mahaifana da na zo sai na same su sun yi bacci ya ce ‘ya'yana da matana da wato bayina suna jin yunwa ma'ana yaransa kankana ya ce suna birgima saboda tsananin yunwa ya ce ni ko ina kyamar na gabatar da shayar da ‘ya'yana akan mahaifana ya ce sai na rike kuma ina kyamar na falkar da mahaifana daga barcinsu ya ce sai na rike wannan gidauniya ta madara ina jiran su falka na basu ya ce ba su falka ba sai da alfijir ya keto sannan na miƙa musu suka sha bayan na shayar da su sannan na shayar da 'ya'yana ya ce ya Allah wannan biyayya in har na yi ta saboda kai ya ce ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki maza Allah ya ce kai tsaye dutse sai ya ɗan janye sai dai ba za su iya wucewa ba na biyun ya tashi ya ce ya Allah ya ce akwai ɗiyar wani amina duk a matan duniya gaba ɗaya babu matar da nake so sama da ita na yi na yi ta tabbatar min da kanta da ya abin da na ga dama da ita sai ta ƙi ya ce har aka kai lokacin da shekara ta yunwa ta samu jama'a ta fada cikin kunci sai ta zo ta nemi cewa na taimaka mata ta zo ta nemi cewa na taimaka mata na ce a'a ba zan taimaka miki ba sai da sharaɗi menene sharaɗi shine in kin tabbatar mun da kanki ne abinda na ga dama da ke zan taimaka miki bayan da za a yi ta tabbatar masa da kanta ya ɗauki dinare 120 ya bata a lokacin da ya tsugunna tsakanin ƙafafuwanta zai kusance ta sai ta ce wane ka ji tsoron Allah kar ka sake ka buɗe rufi sai da haƙƙinsa ya ce take yanke tsoron Allah ya kama ni na tashi na barta ya ce kudaden da na bata ma na yafe mata ya ce ya Allah wannan kame kaina da na yi game da aiki na sabo in na yi saboda kai ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki bazan Allah ya ce dutse sai ya koma janyewa sai dai ba za su iya wucewa ba sannan na uku ya tashi ya ce ya Allah ya ce wani lokaci na ɗauki ma'aikata aiki sun gama aiki kowa na biya shi haƙƙinsa ya ce sai wani mutum ɗaya-ɗaya shi sai ya ƙi karɓar haƙƙinsa ya bar mu domin ya rena wannan haƙƙi na shi sai ya ringa ta ce na ringa tattala shi sai da ya kai sai da ya cika dawa da shanu da raƙuma da tumakai da awakai har ma da bayi kamar yadda yake cikin wata riwaya wani lokaci shi wannan mutum sai ya dawo da ya dawo sai ce bawan Allah na dawo ni ne wane na dawo ko ka gane ni sai ce sai ka faɗa sai ce masa ni ne lokacin da ka ɗauke mu aiki muka gama aiki ɗan uwana sun karɓi ladansu ni kaɗai ne ban karɓa ba don haka yau ina buƙatar haƙƙina na dawo na karɓa ya ce kai ne ya ce ƙwarai ya ce to ai duk wannan dukiya da kake gani taka ce sai ce a karka yi izgili da nima yaya za ka ce duk wannan dukiya ta wuce ya ce wallahi ta ka ce a lokacin nan gaba ɗayan wannan shanu da raƙumma da ƙanƙanan dabobi gaba ɗaya ya kore su ya ce daidai da ƴar akuya ɗaya bai bar mu ba ya ce ya Allah wannan rubon amana in har na yi saboda ka ya ce ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki maza Allah ya ce take yanke dutse ya buɗe gaba ɗayansa suka fita daga cikin wannan kogo a takaice wannan hadisi shine dalili wanda ke tabbatar da halaccin yin tawassuli da aiki daga cikin ayyuka na gari domin na farko ya yi tawassuli ne da biyayya da ya da'a da yake ma mahaifansa na biyu ya yi tawassuli game da kame kai game da aikin sabo na uku ya yi tawassuli wato game da rufin amana wanda kowane ɗaya daga cikin wannan abubuwa aiki ne daga cikin ayyuka na gari don haka in ka san ka aikata wani aiki tsakaninka da Allah to a nan sai ka daga hannu ka yi addu'a ka ce ya Allah dalilin abu kaza da na aikata ya Allah ka biya mun bukatata kenan a nan kafin ka yi addu'a ake buƙatar ka gabatar da wani aiki na gari kafin ka daga hannu ka yi addu'a sai ka yi ƙoƙarin gabatar da wani aiki na gari ka yi azumi na nafila ko ka yi nafila sallah ta nafila ko ka yi sadaka ko ka yanka wata dabba ka yi sadaka da abin da ya kama da haka in ka gabatar da wannan aiki da kyakkyawar niyya sannan sai ka daga hannunka ka ce ya Allah dalilin abu kaza da na aikata ya Allah ka biya mun bukatata wannan shine nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya tabbata a shari'a nau'i na uku shine wanda wannan hadisi ya tabbatar mana yin tawassuli da addu'ar mutumin kwarai kuma wanda yake rayayye ba matacce ba mutumin kwarai in dai Allah ya masa rasuwa ba maganar tawassuli da addu'a shi wannan tawassuli ne na bid'a mutumin kwarai in dai a raye yake to wannan za a iya tawassuli da addu'a shi ita kwa nagarta akan same ta ne a wajen tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala wannan kuma bai takaita ba ga malamai cewa sai malam wani in dai ka tabbata mutum ne mumini mai kokarin tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala to a nan za ka iya tawassuli da addu'a sawana muna da bukata a gun Allah wani a sanya mu cikin addu'a roƙa mun Allah Allah ya biya mun bukata ta to wannan kani kayi tawassuli ne da addu'a shi cewa ya faɗa ma ya roƙi Allah Allah ya biya ma bukatarka kamar yadda a nan shi wannan sahabi zawwa ne ya kawo kukan jama'a yanayin da suke ciki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadu'ullaha azza wa jalla yugi suna ya ce ya rasulallah roƙa mana Allah ya cece mu ya fitar da mu daga cikin yanayin da muke ciki to haka mazan jiya sahabbai sukan yi tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an haifi ƴaƴa sukan ɗauki ƴaƴansu su kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ma ƴaƴan addu'a haka takanas mutum sai zo ya ce ya rasulallah imun addu'a kamar yadda wata mata tana falfadiya ta zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallahi cutar falfadiya gare ni ta ce ya rasulallahi roƙa mun Allah ya yaye mun wannan rashin lafiya manzan Allah ya ce in kin so ki ɗau haƙuri ki ci gaba da zama da wannan rashin lafiya kuma sakamakon ki aljanna a gobe kiyama ta ce ya rasulallahi zan iya haƙuri da zauna da wannan cuta amma illar ta ce in har cutar ta motsa idan na faɗi to al'aurata tana kwarewa ta ce ya rasulallah roƙa mun Allah in ma cutar ta motsa to kada al'aurata ta bude maza Allah ya wata wannan addu'a ta ce ta ɗau haƙuri ta ci gaba da zama da wannan cuta to wannan baiwar Allah ta zo ta nemi tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mata addu'a Allah ya yi mata yanayin da take ciki shi kuma daukan haƙuri game da rashin lafiya kamar yadda anan manzan Allah ya ce mata ta ɗau haƙuri amma sakamakonta shine aljanna a gobe kiyama ta ce za ta ɗau haƙuri don haka wannan mata tana daga cikin 'yan aljanna kamar yadda abdullahi dan abbas ya tabbatar ma a ba ibn abi raba ya ce kana so in nuna maka mace 'yar aljanna da idan ka gani ya ce kwarai ina bukata sai ya nuna masa ya ce wannan mata ya ce ga yanayinta ta zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo kukan rashin lafiya maza Allah ya ce ta ɗau haƙuri ta ci gaba da zama da rashin lafiyar amma sakamakon ta aljanna a gobe kiyama to haka suke kawo ‘ya'yansu cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu addu'a kamar yadda ummu sulaim ta kawo anas ta ce ya rasulullahi yi masa addu'a maza Allah ya ce ya Allah ka tsawaita kwanukan rayuwar shi ya Allah ka yawaita arzikin shi ya Allah ka yawaita masa ‘ya'ya ya Allah ka gafarta masa don haka dai a takaice nau'i na uku kenan yin tawassuli da addu'ar salihin bawa kenan mutumin kwarai to wannan za a iya tawassuli da addu'ar shi amma fa ba mutum ya zo ya girka kanshi ya zo ya zauna kawai duk wanda yake da bukata ya zo ya ce malam ai ina da bukata a mun addu'a wannan ya saba ma karantarwar magabata an gane ko ya saba ma karantarwar magabata babu sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da sunan cewa malami ne kowa duk mai bukata ya zo ya faɗa masa kuma abin bai keɓanta ba ga malam mutum dai mai tsoron Allah mutum nawa jahili nawa ya fi malami tsoron Allah shi dai a nan ka tsaya ka lura da yanayin mutum da yanda tsara dokokin shi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mutumin da ake kwaɗayin samun karɓuwar addu'arsa sai ka ce wane ina da bukata abun Allah a mun addu'a kuma wannan sawa'an ka bashi wani abu ko baka bashi ba wannan haƙƙi ne naka akan shi ya maka wannan addu'a in ka ba shi wani abu in ya ga dama yana da bukata ya karba in bai da bukata kuma ya bar maka addu'a dai wannan kuma ka nema cewa ya maka kuma hakki ne naka akan shi a matsayin dan uwanka musulmi ya daga hannu ya maka wannan addu'a shine a nan kenan wato malam ya zo da wannan hadisi kenan a nan abinda muke so mu gane kenan nau'i ne daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya tabbata a shari'a amma duk wani tawassuli koma bayan haka wannan tawassuli ne na bid'a yin tawassuli da zatin wani ko da alhurmar shi ko da wannan da sauransu wa anhu radiyallahu anhu anna umar radiyallahu anhu kana idza buhitu istasqa bil abbas ibn abdul muttalib qala اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بأم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري wato daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle Umar Allah ya yadda da shi kana idza quhidu wato ya kasance idan aka musu fari ma'ana idan fari ya samu jama'a idan aka ce alkahab wato shine fari ka ce alkahab ko ka ce aljad shine yace kana idza quhidu idan aka musu fari wato istasqa bil abbas ibn abdul muttalib wato umar sai ya nemi shayarwa abun ubangiji subhanahu wata'ala wato da abbas ibn abdul muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala umar sai yake cewa allahumma yace ya allah inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyina ya allah mu mun kasance muna neman shayarwa zuwa gare ka bi nabiyina da annabinmu fatasqina ka shayar da mu yace wa inna natawassalu ilayka ya allah a yau muna tawassuli zuwa gare ka bi ammi nabiyina da ammin annabinmu faskina ya Allah ka shayar da mu fayus kauna sai a shayar da su wannan hadisi shine wanda wasu suke karkacewa suke halitta wai yin tawassuli da zatin wani ko alhurmarsa wanda kuma ba su fahimci hadisin ba ne sun jahilci ma'anar abin da hadisin ya kunsa nan da ya ce allahumma inna kunna nastaski ilaika bi nabiyina ya allah lalle mun kasance muna neman shayarwa zuwa gare ka bi nabiyina da annabinmu shin da zatin annabi ne suke neman shayarwa ko da alhurmarsa da addu'arsa kamar yadda ya gabata a wancan hadisi ai zawwaye wannan sahabi ya ce ya rasulullahi roƙa mana Allah kenan anan bi nabiyina ai bi du'a'i nabiyina muna neman shayarwa ya ubangijinmu zuwa gare ka bi nabiyina ai da addu'ar annabinmu fataskina ya Allah ka kake shayar da mu kamar yadda a can Anas dan Malik yake ba mu labari manzo Allah da ya daga hannuwansa yayi addu'a kafin ya sauka daga kan mimbari ruwa yake ce a birnin Madina sai ya ce wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina yace ya Allah a yau muna tawassuli zuwa gare ka da amin annabi in har da zatin annabi ne suke yin tawassuli ko da alhurmar shi ko da darajar shi shin zatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da alhurmar shi da darajar shi a sababin mutuwa sun gushe suna nan kamar yadda suke domin ita ƙasa Allah ya haramta mata cin jikin annabawa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa kuma daraja ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da matsayin shi bai ragu ba a gun Allah subhanahu wa ta'ala a sababin mutuwa yanda darajar shi da matsayin shi yake raye haka bayan mutuwar shi ma darajar shi da alhurmar shi tana nan kenan inda da zatin shi ne suke tawassuli ko da alhurman shi ko da matsayin shi to menene fa'idar a yi tawassuli da al'abbas ibn abdul muttalib kenan don haka a nan abin da muke so mu gane da ya ce allahumma inna kunna nastasiki ilaika bi nabiyina fataskina ya allah mun kasance muna neman shayarwa zuwa gare ka da annabinmu ka shayar da mu wannan suna tawassuli ne da addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin yana raye sai ce wa inna na tawassalu ilaika bi ammi nabiyina ya Allah yau muna tawassuli zuwa gare ka muna kama kafa wato da addu'a ta ammin annabinmu kenan ai bi du'a'i ammi nabiyina da addu'a ta ammin annabinmu faskina ya Allah ka shayar da mu kamar yadda yake cikin wata riwaya a lokacin nan al-abbas ibn abdul muttalib Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya tsaya na daga cikin addu'ar da ya sai ya ce Allahumma innahu lam yanzil bala'un minas sama'i illa bi zambi yace ya Allah wani bala'i bai taba saukowa daga sama wato sai a sababin wani zunubi sai a sababin wani laifi daga cikin laifuka sai yace walan yanka shif illa bi tauba ya Allah bala'i ko baya yayewa ga barin bayi sai da tuba sai yace wa qad tawajjahat bi alqawm ilayka li makani min nabiyika yace ya Allah bayinka wato sun fuskance ka da ni saboda matsayin annabinka saboda matsayina game da annabinka ma'ana bayinka sun sa ni gaba sai ya ce wa hazihi aidina ilaika bizunub ya Allah waɗannan hannuwanmu ne zuwa gare ka muna tabbatar maka cewa mu masu laifi ne wana wasina ilaika bitauba ya Allah mun meka makwalkwatar kanmu zuwa gare ka da cewa mun tuba ya ce faskinar gaisa ya ce ya Allah ka shayar da mu ruwa na daga cikin addu'ar da al'abbas ya yi a wannan lokaci abbas yana yin wannan addu'a Allah ya karɓi addu'arsa girgije ya haɗu ruwa ya sauka aka yi ruwa wanda yake mai yawa to don haka a nan abin da muke so mu gane duk wani matacce komin nagartar shi ba a tawassuli da addu'ar shi don haka tawassuli ne na bid'a ka zo ka iske kabarin wani ka ce wai shi wanda yake mataccen wani ya yi maka addu'a duk wanda ya mutu aikin shi ya riga ya tsaya wata rayuwa ce ta daban can daban alhayatul barzakhiya don haka a nan inda ana yin tawassuli da addu'ar matacce to da Umar Allah ya kara masa yadda zai zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi roƙa mana Allah ga yanayin da muke ciki amma sai ya tada ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas saboda me yasa al-Abbas wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daraja ta al-Abbas yana da danganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya tada al-Abbas yace kai za ka yi mana addu'a kai ne fiyayyen mu kuma sannan wannan yana nuna mana ba a tawassuli da zatin annabi ko da alhurmar shi ko da matsayin shi ko da darajar shi inda ana tawassuli da zatin shi ko da alhurman shi ko da darajar shi to a sababin mutuwar shi alhurman shi da darajar shi suna nan ba su je ko ina ba da Umar Allah ya kara masa yadda da dami za su yi tawassuli da alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da zatin shi ko da darajar shi amma da yake abu sun san tawassuli ibada ce ibada ku dole sai da dalili a cikin alkur'ani ko hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a nan umar sai ya biyo hanyar da ta dace a shari'a shine yin tawassuli da addu'ar mutumin kwarai kenan don haka ya tada al-abbas ibn abdul muttalib na cewa ya roƙa musu Allah ya yi addu'a Allah ya shayar da su wato a lokacin nan al-abbas ibn abdul muttalib ya yi addu'a wannan kuma da aka fita ne aka je aka yi sallah da za a yi addu'ar shi umar Allah ya kara masa yadda sai tada al-abbas ya ce roƙa mana Allah ya ce ya Allah da muna tawassuli ya ce da addu'ar annabinka ya ce annabinka ya kaure ya ce yanzu muna tawassuli ne da addu'a ta amin annabinka kenan shine al'abbas ibn abdulmuttalib ya ce ya abbas ta shi ka yi addu'a shi ne anan malam kenan ya zo da wannan hadisi wanda shi ma yana nuna mana mustahabbancin kenan sallah ta neman shayarwa kuma da yadda ake addu'a wa anhu radiyallahu anhu annahu qala أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فهسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث أحد بربه رواه مسلم wato daga anas Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa ruwan sama ya same mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahasara thawbahu manzon Allah sai ya kware tufafin shi ya hudda mayafinsa ya kware tufafinsa hatta asabahu min al-madar domin ruwa ya jika shi muka tambaye shi me yasa haka qala sai manzon Allah ya ce innahu hadisu ahadin bi rabbih ai bai jima da rabuwa daga gun ubangijinsa ma'ana ruwa ne sabon halitta sabuwar halitta ce da gumugumin shi ma'ana da albarka shi manzon Allah ya kware tufafin shi domin ruwan ya jika shi don haka wannan kuma ibada ce mai zaman kanta ibada ce mustahabba idan ruwan sama ya sauka mutum ya hujja wani tufafin shi ruwan sama ya bige shi domin jin daɗi da nuna murna da farin ciki game da wannan ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala don haka anan manzon Allah da aka tambaye shi menene hikima me yasa ka hudda tufafin ka ruwa ya jika ka manzon Allah ya ce innahu hadisu ahadin bi rabbihi domin sabon rabuwa ne da gun ubangijin samana sabuwar halitta ne a nan farin ciki ne da jin daɗi da murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nunawa game da saukar ruwa don haka kenan an so mutum kenan ya fidda wani abu na jikin shi kenan ya dan kwari ruwa ya jika jikin shi domin nuna farin ciki da murna game da jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa sai dai a nan kenan mutum ya tabbata cewa ruwan ba zai masa illa wanda ya kasance ya tabbata idan ruwa ya buge shi zai haddasa masa wata rashin lafiya to a nan kuma sai ya kiyaye kanshi domin alwiqayatu khairu min al-ilaj an gane ko rigakafi ya fi magani ka kare kanka game da rashin lafiya kafin ta samu shine ya fi kan cewa sai in rashin lafiya ta same ka sannan ka ringa neman magani kina anan in ka tabbata babu wata illa da zai maka to ana buƙatar mutane su nuna jin daɗin su game da wannan rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala don haka idan ka tafi ƙasashen larabawa idan ruwan sama ya sauka musamman a lokaci wanda yake na farko farko zaka ga mutane duk sun fito suna yawo akan titina sai wannan ruwan ya kare gaba ɗaya akan jama'a domin nuna farin ciki da murna wa na aisha ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idara al-matara qal allahumma sayyiban nafi'a akraja wato daga aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya ga ruwan sama na sauka قال sai manzon Allah ya ringa wannan addu'a Allahumma sayyiban nafi'an lafazin sayyiban maf'ulun bihi ne an shafe fi ilkin kenan Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an ya Allah ka mai da wannan ruwa ya zamanto ruwa ne wanda yake mai yawan zuba mai amfani Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka mai da shi ruwa ne mai zuba wanda yake mai amfani to wannan addu'a ana yin ta ne a lokacin da ruwan sama ke sauka aka sunnanta mana cewa kowa ya ringa wannan addu'a ya ringa faɗa Allahumma sayyiban nafi'an idan ba za ka iya faɗa da larabci sai ka ce ya Allah ka sanya wannan ruwa ruwa ne mai amfani ya Allah ka sanya wannan ruwa ruwa ne mai amfani haka ake buƙatar jama'a su ringa yawaita wannan addu'a idan ruwa na sauka daga sama wa an sa'adi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا كثيفا دلوكا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا كدكبا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه وتدق سعد ابن أبي وقاص الله يكرم سيدا ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a a wata sallah ta neman shayarwa ma'ana manzon Allah ya yi wannan addu'a ya ce Allahumma jallilina sahaban ya ce ya Allah ka lullube mu da girgije wanda yake gama duniya an gane ko jallilina lafazin jallilina an ciro shi ne daga attajilil attajilil shine ka lullube abu ka hada shi gaba daya shine ya ce ya Allahumma jallilina sahaba ya Allah ka haɗe mu da girgije wanda yake gama duniya kasifan girgije wanda yake kakkaura ma'ana mai hawan juna an gane ku shine ya ce kasifan ma'ana girgije wanda yake mai kauri kenan wanda junan shi yake hawan juna kasifan wato girgije wanda yake mai tsananin cida idan aka ce kasif ma'ana mai tsananin ƙara wanda yake na cida galibin girgijen da yake cida mai tsanani to an fi yin ruwa mai yawa shine yace kasifan wato mai tsananin cida sai yace da lokan wanda yake mai ingizar juna a wajen zuba ruwan da yake tunkudar juna sai yace bahukan kuma mai yawan walkiya wanda duka wannan sifa ce ta girgije in girgije ya cika yawaita walkiya ya cika wato yin cida mai tsanani sannan kuma girgije ya zamanto ya hau junansa to akwai kyautata samun wato ruwa wanda yake mai yawa shine ya ce allahumma jallilina sahaban ya allah ka lullube mu da girgije gaba ɗayanmu kasifan girgije wanda yake kakkaura wanda junansu ya hau juna kasifan mai tsananin cida da lukan wato mai yawan ingizar juna bahukan mai yawan walƙiya tumɗiruna minhu razaban ya Allah kai mana ruwa game da wannan girgije razaban wato yayyafi duk da cewa razab shi ya wuce rash idan an ce rash shine yayyafi kenan wani nau'i ne na zubar ruwa ake kira da razaz sai yace kitqifan wato ruwa wanda yake mai matukar zuba sajilan wanda yake mai cikakken guga kenan idan aka ce asajil shine guga wanda yake cikakke kenan mai cikakken guga ma'ana a takaice dai ruwa mai yawa sai ce ya zal jalali wal ikram wato ya ma'abucin girma da ɗaukaka tare da cewa wannan hadisi hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai addu'o'in da suka gabata a waɗancan hadisai sun wadace mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا جنا عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم wato daga abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa kharaja sulaimanu alaihi salam annabi sulaiman dan dawud alaihi salam wani lokaci ya fito ya taski yana neman shayarwa shi da jama'arsa sun fito wato domin su yi sallah ta neman shayarwa fara'a namlatan mustalqiyatan ala zahriha a lokacin nan wato sai ya ga wata tururuwa ta yi riran akan bayanta ma'ana rafi atal kawa'imaha ila sama wannan tururuwa ta daga kawahuwanta zuwa sama ta yi riran akan bayanta kenan ta daga kawahuwanta sama annabi suleiman alaihi salam ya ganta ta kulu tana cewa allahumma inna khalqun min khalqika ya allah lalle mu dai halitta ce daga cikin halittunka laisa bina gina na an suku yaka ya Allah ba mu da wata wadata game da shayarwarka tana addu'a tana cewa ya Allah lalle mu halitta ce daga cikin halittunka ya Allah ba mu da wata wadata game da shayarwarka ya Allah muna bukatar ka shayar da mu annabi Sulaiman sai ya ce irji'u fa qad suqitum bi da'awati ghayrikum ya ku jama'a ku koma gida tuntuna an shayar da ku da addu'ar wani ku Allah ya karba addu'ar ta domin shi annabi Sulaiman alaihi salam yana daga cikin mu'jizar da Allah ya masa yakan ji maganganun dukkan wasu dabobi da kwari da tsuntsaye duk abin da suke faɗa annabi Sulaiman alaihi salam yana ji addu'ar su duk abin da suke na magana Allah yana jiyar da shi yana fahimtar da shi me suke faɗa don haka a nan shi ya ji wannan addu'a tata don haka sai ce jama'a ku koma gida tuna an karɓo addu'ar Allah ya shayar da ku da addu'ar wani ku wani yayi addu'a Allah ya karɓa to don haka yanayi ne wanda in an shiga duk wasu halittu na ubangiji subhanahu wata'ala da ka sani sukan koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala su roƙe shi don haka kenan wannan shine malam ya shigo da wannan hadisi a wannan babi kuma hadisi ne ingantacce wanda kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna ɗaukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshinsa saboda ita wannan tururuwa riran ta yi ta daga kawahuwanta zuwa sama tana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan nau'i ne daga cikin nau'ika wato shine sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a kamar yadda ya gabata daga hannuwa zuwa sama gaba ɗaya ta daga kawahuwanta tana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala don haka wasu malamai suka ce idan za a fita neman shayarwa hatta da dabobi akan kura su a tafi da su su ma a kora su a tafi da su su ma su yi addu'a su kamar yadda Allah ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka sani komai komun kankanta shi to yana tasbihi ga ubangiji sai dai kawai mu ne dai ba ma fahimtar tasbihi dan haka shi annabi Sulaiman Allah ya ji yadda shi addu'ar wannan tururuwa yace ya ku jama'a ku koma tuntuna Allah ya shayar da ku da addu'ar wannan وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم wato daga Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta neman shayarwa ma'ana lokacin da zai yi addu'ar manzon Allah sai ya daga hannuwansa sai da ya kai bayan hannuwansa wato suna kallon sama don haka a takaice a nan ba haka ba ne bai ya juya bayan hannun shi suke kallon sama tsabar daga hannun da ya yi shi ne ya kai har bayan hannun yana kallon sama domin a wancan riwaya sai da ya kai ana ganin farin hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wasu malamai sun tafi in dai addu'a ta neman ɗauke bala'i ce to suka ce akan iya juya bai ban hannu a yi addu'a in kuma ta neman saukar wani alkhairi ne sai a yi da cikin tafin hannu amma abin da hadisin yake nunawa tsabar daga hannuwa ne da manzon Allah ya yi matukar daga hannuwan sai da ya kai bayan hannun shi suna kallon sama to don haka ita addu'a ta neman shayarwa ake buƙatar a daga hannu sosai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya daga hannunsa a nan nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك